ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau sha biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu dora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul qasas wanda yau da ikon Allah tabaraka ta'ala da taimakonsa za mu tashi akan aya ta 44 daidai fadin sa ta'ala wa kunta bi janibil gharbi iz qadayna ila musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تسلو عليهم آياتنا تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta bijanib al-gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin Imam Ibn Kasir Allah masa rahama a cikin tafsirin wannan aya yace yaqulu ta'ala munabbihan ala burhani nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yana bayani akan wannan aya ne don yayi bayani akan hujja akan annabtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta yadda Allah yake bashi labari akhbarahu bil quyubil mawdhi'ah Allah yana ba wa annabi labarin gaibu-gaibu da ya gabata ya wuce. Kai ka ce, wanda yake jin labarin yana wurin akai abu. Alhali shi manzon Allah rajulun ne umiyun la ya karabu shay'an min al-kutub ba abin da yake iya karantawa na littattafai. Bai karanta attaura ba, bai karanta linjila ba, ballantana ma a ce ya karanto ne yake ba da labari. kuma nasha baina qaumin la ya'rifuna shay'an min dhalik annabi ya rayu a cikin mutanen da ba san wani abu cikin waɗannan abubuwa ba kamar yadda Allah ya bashi labari akan nana Maryam da abin da ya kasance na ainihin wato lamarin ta gaba daya bai yi zamani da Maryamu ba amma ya ba da labari akan abin da nana Maryam ta yi gaba daya Allah ya ce wa makunta ayyuhar rasulu wa kasance ba ya kai wannan manzo bi janibil gharbi wato a wurin da muka yi wahayi muka ba wa annabi Musa at-taura shine janibul gharbi janibul gharbi wurin da Allah ya ba wa annabi Musa at-taura da sunan wahayi al-janibul gharbi li jabal at-tur kenan alladhi waqa fihi al-miqat baka nan a wannan wuri da muka ba wa Musa a taura ba ka nan iz qadayna ila Musa al-amra yayin da muka kallafa wa Musa daukan sakon mu shine iz qadayna ila Musa al-amra muka kallafa masa muka hukunta masa al'amari shine ya zama annabi kuma ya dauki sakon mu wa anzalna ilayhi at-taurata muka saukan masa attaura ya Muhammadu baka da ta kuna hidayatan wa nuran lahu wa liqawmi mun ba shi attaura ne dan ta zama shiriya da kuma haske ga mutanensa gabaki daya Allah yana ga annabi ai baka nan mu wahayi muka yi maka muka yi maka bayani mu ne muka yi maka bayani ji Allah tabaraka wa ta'ala kenan wannan yana nuna ashe annabi annabi ne tunda ya bashi labarin abin da ya faru da annabi Musa alaihi salatu wassalam وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون دام يا جاي بس إيرون وانا أكن أنا مريم باكا أنا إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون باكا أنا لو كنت سكين جاية شيني سي الله تبارك وتعالى أتشين آية تلك من أنباء الغيب نوحي آية wadancan labaru ne na gaibu muke maka wahayi duka wannan yana nuna ashe annabi Allah ya aiko shi da wahayi sako ne Allah ya turo shi annabi ne ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir baka sani ba da kai da mutanenka kafin wannan lokaci duk ba ku da labari ba ku sani kai hakuri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce da shi walakinna ansha'na qurunan فتطاول عليهم الأمر ashe sai dai mun halitti wasu karnoni an sha'ana halakana ƙurunan umaman Allah ya ce mun halitti wasu al'ummomi bayan Musa akwai jama'a halittu da yawa da Allah ya halitta bayan Musa fatatawala alaihim al'umur shekaru suka tsawaita a gare su mana suka dade aka yi musu jinkiri qalat alaihimul muhlatu fanasu ahdullahi wa taraku aw wa taraku amrahu suka manta alƙawarin Allah suka bar umarnin Allah tabaraka ta'ala saboda Allah yayi wasu alƙawura ga shi annabi Musa da shi da mutanensa dangane da manzon Allah Muhammadu da kuma imani da shi manzon Allah dan sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alkawari ga annabi Musa kuji tun lokacin annabi Musa Allah ya yi masa ya gaya masa da shi da mutanensa akan zai faturo da wani annabi manzo to su bi shi amma fatatawala alaihimul umur bayan Musa ya bar duniya umur rayuwarsu shekaru aka yi musu jinkiri shekarun suka yi tsawo sai suka manta wannan alkawari da Allah ya da Adam Musa cewa da masu za su imani da Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka bar wannan alkawari da Adam Musa ya dauka cewa in dai Muhammad ya zo zai imani da shi shi kansa Adam Musa fatatawala alaihim al-umur shekaru suka tsawai suka tsawaita gare su suka manta alkawarin Allah suka manta imani da ya kamata sai da annabi mantawa anan ana nufin suka bari suka shantake suka kole suka manta da zuwan annabi da shari'a ta tare da su Allah ya ce wa khalaqtu al-quruna ba'da al-quruni nasu tilka al-uqud wa taraku al-wafa' biha wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana ya kai Muhammadu ba ka nan ba a zaune kake ba a madayana shine sawiyan kalmar sawiyan a larabci tana nufin muqiman ai ba mazauni bane a cikin mutanen madayana kai ga makami Musa wa Shu'aib fihim kamar yadda annabi Musa da Shu'aib ya zauna a cikin su wa ila madayana akhahum Shu'aiba to amma kai baka zauna a madayana ba kamar yadda Musa ya zauna a Madina baka zauna a Madina ba kamar yadda Shu'aibu ya zauna a Madina wama kunta sawiyan fi ahli Madina tatlu alaihim ayatina baka nan ba zaune kake a garin ba kana karanta musu ayoyin mu tuzakkiruhum bil wa'di wal wa'idi kana musu gargadi akan narkon azaba da kuma rahama ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala imamu muqatil yace abinda Allah yake nufi lam tashhad ahla madyana wa taqra ala ahli makkata khabaran ai baka zauna da mutanen madyana ba baka rayu a madyana ba ballanta naka zo ka ba mutanen makka labarin madyana to ya akai ka samu Allah ne baka Allah ne maka wahayi duka waɗannan ayoyi suna nuna cewa Allah ya turo annabi kuma ya masa wahayi lalle daga Allah yake walakinna kunna mursalin sai dai mu ne muka kasance masu aikowa ai arsalnaka rasulan wa anzalna alayka kitaban fihi hadi al-akhbar mun aiko ka a matsayin manzo kuma muka turo maka da wannan littafi wanda yake dauke da waɗannan bayanai da kisar annabi Musa da da Fir'auna da annabi Shu'aibu da mutanen Madina duk kai Muhammadu ka san wannan ne sallallahu alaihi wasallam ta dalilin wahayi da karantar da kai da muka yi da wannan alkur'ani kuma kunta bi janibi turi iz nadaina ai kai baka nan a wannan bangare na na atur wannan wato wato wato dutsen atur da Allah ce wa tur sinin wa hadal balad al amin lokacin da Allah ya wahayi ai baka nan ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo a riwaya Allah bai iko ya zo a riwaya shi kansa annabi Musa wata rana yayi addu'a ce ya rabbi arini Muhammadan ya ubangiji ka nuna mini Muhammad saboda tsaban labarin sa da yake da shi da kauna zaka gan shi ya Musa idan an zo Isra'ila mai iraji aiko Allah ya nuna masa shi a Isra'ila miraji har sai da suka yi magana amma yana raye ce ya rabbi arini Musa ubangiji ya ce innaka lan tasila ila zalika baraka isa zuwa ga wannan matsayi yanzu ba a nan duniya dai kana raye ba za ka gan shi Allah bai ba shi dama ba amma da aka zo isra'ili mai raji kamar yadda hadisi ya zo cikin sayyid bukhari ai annan musa shi ya taimakawa wannan al'umma ya sa aka rage salloli hamsin din nan ya ce ga koma ba sun yi yawa annabi ya ta koma ya ta komawa sai da aka sassake su suka zama biyar ta dalilin ba ni sunan shi annabi musa alaihi salatu wassalam da aka allah tabaraka ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan baiwawaki da ya yi masa an gane ko lokacin da muka kirayi annabi Musa baka nan walakin rahmatan min rabbika sai dai rahma daga ubangijinka rahimnaka bi irsalika wal wahyi ilayka wa ittila'ika ala al-aqwali al-ghaibati anka mun yi maka rahma ya Muhammadu ta hanyar aiko ka da wahayi gare ka da tsinkayen da kai labarai na annabawa da manzannin da suka gabace ka kuma ba sa nan gaibu ne duka muka gaya maka litun zira qaumun ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yatadhakkarun dan ka tunatar da mutane waɗanda suke wani mai gargadi bai zo musu kafin kai ba mutanen makka kenan la'allahum yatadhakkarun dan su wasu su ɗauki izina arama na shiga maka harkarka sai ka koma ka je ka karanto ina jin ka وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة haka ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ai haka Allah ya ce kuma kunta baka nan ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bi janibi at-turi idna daina baka nan a bangaren wannan dutse da ake ce da shi at-tur waqta anna daina Musa lokacin da muka kirayi Musa wa kallafnahu bi amri risalatina muka dora masa nauyin daukan manzancin mu wa bainahu tawra lokacin da muka bashi at-taura ya Muhammadu baka nan wa aina ilayhi bima auhayna min ahkamin wa tashri'at da min wahayin da muka yi masa na hukunce hukunce da shari'o'i amma walakin rahmatan min rabbika sai dai mun yi ma ka abinda muka aikata mun yi abinda muka yi don rahama daga gare mu walakin fa'alna ma fa'alna bayan arsalnaka ila nas rahama gare mu muka aiko ka zuwa ga mutane ya Muhammad wa qasasna alayka ma nuriduhu min akhbari al-awwalin muka issanto maka abin da muke so na labaran mutanen farko min ajli rahmatina bika wa bin nas hatta ya'tabiru har mutanenka su dauki izina da lura su dauki wa'azi bi ahwali sabiqin muta'alliq abinda ake nufi arsalnaka mun aiko ka rahmatan ya Muhammadu zuwa annabi Muhammadu rahama ne ya jama'a kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face kai tausayi ne da jin kai ga bayi ga baki daya litun zira qauma al iqaba alladhi atahu min ummatin illa khala fiha nadhir illa khala fiha nadhir da haka manzon Allah zuwan sa rahama ne ya ku wannan al'umma tausayi ne jin kai ne alheri ne albarka ne zuwa annabi da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwan sa kuma wa'astuwa ne gare mu rayuwa akan sunnar manzon Allah wa'astuwa ne mutum zai dauki imani da izina sai Allah ya ce ni walaula an تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين gashi dai Allah yana bada labari walaula an tusibahum musiba abinda ake nufi musiba ana nufin uquba wa niqma ba na kafirci da sabon Allah su ce rabbana ya ubangiji Allah kalmar laula tana nufin Allah ina ma da arsalta ilaina rasulan ka aiko mana da manzo gare mu wa nattabi'a ayatika jawabi laula shine la ajalnahu bil uqubati ba dan haka ba to da mun yi musu wato gaggawar kawo musu uquba abinda ake nufi laula annahum yahtajjuna bi tarkil irsali ilayhim da ba dan za su kafa hujja in ba mu aiko musu da manzanni ba da sai mun gaggauta musu hukuma saboda kafircin da suke aikatawa amma sai muka musu jinkiri muka aiko musu da manzanni don sai musu fada su ja musu kunni wasu malaman suka ce ma'anar shine lamma ba asnaka ilaihim rasulan lama ba asnaka ilaihim rasulan kai da ba dan haka ba da kai ba mu aiko ka ba da ba dan kafa hujja ba da ba dan karmuye mutane ukuba ba saboda kafirci da saba mana da suka yi su zo a kiyama su kafa mana hujja su ce ai Allah baka turo mana manzo ba ma atana min nazir ba da ba dan haka ba da kai ma ba mu aiko ka ba shine lama arsalnaka ilaihim rasul walakin ba asnaka ilaihim sai dai ya Muhammadu ka sani mun turo ka ne zuwa gare su da Allah ya kona lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar mutane ya zama suna da hujja bayan zuwa manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala to anan gurin abinda wannan aya take nufi lola tusibu musibatun baka da aidihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu zama cikin masu imani wato aya ce da take nuni cewa ai zuwan annabar rahama ne da ba dan ya zo ya yi mana wa'azi ya yi mana gargadi ba, da mun kafirce kuma Allah ya mana hukuma. Da haka ashe Allah ya turo annan Muhammad ne, sallallahu Alaihi wa sallama, don ya zo ya yi mai, ya zo ya yi mana gargadi, ya zo ya ja mana kunne, ya zo ya yi mana fada, saboda kada mu je mu yi kafirci Allah ta baraka ta'ala ya zo ya kona mu. kuma su zo su kafa ko mu zo mu kafa hujja mu ce ya ubangiji ka mana azaba baka turo mana da annabi da manzo ba shi yasa Allah ya aiko shi ina fata ana fahimta ya turo shi ya zo yayi wa'azi ya kafa hujja ga wannan al'umma ba wani wanda ya ce je gurin Allah ya ce wai annabi bai zo masa ba ko ya ce manzo bai zo masa ba babu shi kenan zuwan manzon Allah hujja ne zuwan manzon Allah dalili ne na kubutar da mu daga fadawa cikin kafirci da azabar Allah sannan kuma ba za mu je mu tsaya gaban Allah ranar kiyama mu ce ya Allah dan me zaka mana kaza saboda kuma ka turo mana da manzo ba da haka rahama ce jin kai ne shi yasa Allah ya ce arsalnaka rahmatan litun mun turo ka rahama ne dan kai wa mutane wato gargadi kuma ayat tana nuna mana cewa ashe mutane suna aikata laifin da hannunsu da ƙafafuwan suke aikatawa ya zama sababi ne na shigan su wuta sannan kuma ayat tana nuna mana ashe bin ayoyin Allah dalili ne na kubutar bawa daga azabar Allah
قالوا لولا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
الله من أي أقول Allah madaukakin sarki yace Muhammadu yani falamma ja'ahum Muhammadun min indina shine falamma ja'ahum al-haqq min indina yayin da manzon Allah ya zo musu daga gare mu a'a ashe manzon Allah daga Allah ne ashe annabi Allah ne ya aiko shi to me yasa ake karyata shi me yasa orientalist suke cewa annabi ƙarya ne wai wahayin da yake wai kawai kirkira yake zuwa ya je da daddare kawai ya je shiga wani guri ya zo mutane bayani me yasa kafirai ba su yarda da manzo Allah ba me yasa kirista ba su yarda da Muhammadu ba kamar yadda Isa yake daga wajen Allah alayhi salam haka manzon Allah yake daga wajen Allah alayhi salam falamma ja'ahum al-haqq min indina yayin da Muhammad ya zo musu daga gare mu qalu kafiran makka kenan sai suka ce laula utiya mithla ma utiya musa laula halla ina ma da an ba wa Muhammadu irin abin da aka ba wa Musa shi ma na daga mu'jizozi kaman hannunsa da aka bashi al-yadul bayda mun karanta nan Musa in ya daga hannunsa fitila ce babba mai haske in dai dare ya hannunsa haske yake yana daga ba buƙatar torchlight wannan mu'jiza ce sandar annabi Musa mu'jiza ce ba ita ce ta koma macijiya ba suka ce to Muhammadu kai ma ka zo in kai da gaske ne to a turo ka da irin abin da aka turo Musa da shi فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ina ma da an bashi irin abin da aka ba Musa na mu'jizozi Allah ya mayar musu da martani awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu yo ba su kafircewa abin da aka ba wa Musa din ba kafin zuwa Muhammadu kafin suka yi fa ba ku yi imani da shi ba to shi kafiri dama yana neman masakada wajen makarewa ne ko yaya ne ne dole ne su ya samu inda zai makale saboda ya kafirce wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya maida musu martani awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu basu kafircewa abinda aka ba Musa din ba kafin wannan lokacin at-taura qalu sihrani tazahara suka ce wannan ai sihiri ne wannan abun guda biyu da at-taura da al-qur'ani shine sihrani tazahara mana suka taimaki juna kullu sihirin yuqawwi al-akhar kullun sihirun kowanne qur'ani sihiri ne at-taura ma sihiri ne wannan nasabi nasaba da aka yi wa tazahara malaman nawa suna cewa alal ittisa'a ne tazahara shine maganganun da suke faɗa lokacin da aka turo annabi Musa da attaura suka ce sihiri ne waɗannan manya-manyan yahudawa da suke madina iyayensu da kakanninsu lokacin da Allah ya turo annabi Musa da taura cewa suka yi sihiri ya zo da shi an tambaye su su manya-manyan yahudawa akan sifar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin littafinsa a taura suka ce eh gashi abinda malamanmu suka faɗa amma mu ba za mu yadda da abinda Muhammad ya zo da shi ba tsafi ne sihirani tazahar kaji wannan kira'ar a wata kira'ar sahirani tazahara sahirani matsafa guda biyu ne su Musa matsafi Muhammadu ma matsafi shine fasara wannan kira'ar riwaya sahirani tazahara maimakon sihirani tazahara suna nufin Muhammadu sihiri ne matsafi ne Musa ma matsafi ne التظاهر بالناس sun yi ƙoƙari su fifita ne akan mutane su bayyana da sihiri wa qalu inna bi kullin kafiruna suka ce kowane ɗaya daga cikin su mun kafirce masa ba za mu bi shi ba to ina magana ku ce wai ina ma da an saukar masa da irin abin da aka saukar wa annabi Musa a'a ƙarya suke wallahi ba za su imani da shi ba nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari ne dangane da halin kafirai irin kifadi da suke da shi sannan sun gaya wa manzon Allah ala sabilil juhud ala sabilil juhud musantawa sun ƙaryata shi suka ce abinda ka zo da shi in ka isa a baka irin abin da aka ba wa Musa. Kafaru sarihan bima abahu Allah suka kafirce a fili da abin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi suka kafirce wa abin da Allah ya ba annabi Musa ma kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan mu'jizozi kai kanka mu'jizar da ka zo da ita a garin maka ai duk sun kafirce annabi mu'jiza nawa ya ba su suka ce ƙarya ne dan haka inda suke kaiwa da komowa kan kafirci ne duk abin da aka kawo musu to sai sun kafirce wannan sihiran malaman nahawu suka ce mubtada ne mahdhuf khabar li mubtada'in mahdhuf zai zama abinda ake nufi qalu ma yaqulu kullu mujadilin bighairi ilmin kuma ai ma jaa bihi Musa wa ma jaa bihi Muhammad alayhi salatu wasalam sihirani tazara to kaga shine ya zama me khabarun ne li mubtada'in mahzuf wannan dogon jawabin shine mubtada an share shi ba a kawo shi ba sai aka kawo ana iya kawo khabarun mubtada amma mubtadan an share ta wannan labarin na hauni ana iya kawo khabarul mubtada amma mubtadan an share kamar yadda aka ce sihrani tazaha wannan sihranin khabarun ne ne mubtada'in mahzuf abinda zance yake qalu ma yaqulu kullu mujadil bi ghairi ilmin ai ma jaa bihi Musa wa ma jaa bihi Muhammad alaihi wasallatu wassalam sihrani labarin shine qalu ما جاء به محمد سهراني وما جاء به موسى كنا سهراني تظاهر تطاوع على إدلالنا suka hada karfi ta'awana suka taimaki juna suka batar da mu ka duba abin da suka ga annabi ka hada kai ka duba shi ne bai ga annabi Musa ba ba shi zamani da shi ba amma amsar da kafirai suke ba shi ne ai haɗa kai kai da musa don ku fitar da mu ku fitar da mu daga addinin mu suka daɗa mai da masu suka ce inna bi kullin kafirun kowane ɗaya bi kulli wahidi mimma ja'a bihi kafiruna mun kafirce kufran la rujua ma'ahu kafirce wanda ba za mu sake dawowa ba ila ma ja'a bihi hadani nabiyyan abinda waɗannan annabawa guda biyu suka zo da Musa da Muhammadu ba za mu dawo ba subhanallah wannan shine irin sakayya da kafirai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kuma gaya masa ba su gyale shi ba har sai da suka hada da wanda yake gaba da shi suka ce da lokacin da manzon Allah ya suka ce a inna najiduhu fi tawrat bina'atihi wa sifati me za a gaya mana wani bakon abu ai mun mun ga labarin wannan mutumin a cikin at-taura da sifofinsa da alamominsa gaba daya amma ka duba saboda sharrin ba yahude sai suka ce annabi matsafi ne shi ma annabi musan matsafi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya musu kalubale Allah ma me shi فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي كافون أنما سنفتا الله يا مسلم kai Muhammadu ga ya musu fatu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum salihin ku zo da wani littafi da yake daga Allah yake wanda yafi shiriyarsa tafi waɗannan littattafai a taura ko Qur'ani din awda minhuma wa abyana min al-irshadi ila at-tariq al-mustaqim attabi'uhu ni kuma zan bi shi wannan majzumun ne fi jawab al-amr al-mahdhuf ce kuma ai in tatu bihi attabi'uhu kenan shi yasa zama majzumin fi jawab al-amr al-mahdhuf in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne fi za'amikum a cikin rayawar ku cewa al-qur'ani da at-taura nau'un ne min al-sir wannan qur'anin fa da ake tarera mana ana karanta har na ce suka yi tsafi wannan bayani at-tauran nan ta gaskiya da Allah ya saukar a nan Musa kafirai cewa suka yi sihiri ne tsafi ne yanzu da mutane akwai abin da za ka musu imani da kuma za su yarda da kai ta sa ƙura'ani ya ce walantar ba an kale yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu da yahudu da nasara da yahudu da nasara ɗan kirista ba za su taɓa yarda da kai ba walantar za an kale yahudu walan nasara hatta lilgaya hatta har sai tattabi a millatahum ka bi hanyar su in ka ga bai hude ya yadda da kai to ka bi hanyar su addinin sa kana masa da'a idan ka ga na sare ya yadda da kai to ka bi hanyar su kana masa da'a to yanzu so ake wai mu bi su musu da'a sun karyata annabin mu kuma mu bi su sun karyata littafin mu kuma mu bi su wannan ƙur'anin da kake girmama shi kana mutunta shi a gurin kirista ba komai bane zai iya tattaka shi zai iya wulakanta shi amma mu musulmi wallahi ba zai ɗauki linjila ya firo da shi ya jefar da shi muhammadu kuwa zagin da suke masa ya isa annabinmu tozarta shi da wulakanta shi da suke ya isa inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya mana afuwa fa in lam yastajibu laka ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ziyadatu ne fi tasbiti qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatihi amma asabahu minhum min adha rarrashi ga annabi dangane da abin da suka yi masa na cutarwa idan har ba su faɗi abin da ba su kawo abin da ka ƙalubalance su da shi ba na cewa a zo da wani littafin da ya fi wannan ƙur'ani ko ya fi attaura da wannan ƙur'ani fa'alam ka sani in ba su zo da shi ba ayyuhal karimu ar-rasulul karimu innama annama yattabi'una ahwa'ahum kawai suna bin soye-soyen zukatansu ne al-batila na ƙarya wa shahawatuhum az-za'ifa da sha'awarsu kautacciya mai kautarwa inda ma yujadilunaka fi shughli da'watika lokacin da suke jayayya da kai a cikin sha'anin da'awarka kuma man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yafi son zuciya ba wanda yafi kowa bata irin wanda yafi son zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba wala ahada adallu mimman ittaba'a hawahu wa shaytanahu idan kana neman batacci ka samu wanda ya bi son zuciya ya bi shaidan ɗansa to kai fatiya kai kwana kawai wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah babu shiriya daga wajen Allah kawai tsabar ra'ayi da son zuciya duna an takuna ma'ahu hidayatun min Allah ta'ala tahdihi ila tariqil haqq saboda wannan batacce faqad istahabba al'ama 'ala al-huda ya zaɓi makanta a kan shirya wa asarar gawayata ala rushd ya zaɓi taɓewa a kan shirya inna allaha la yahdil qawma zalimin lalle allah baya shirya da mutane waɗanda suke azzalumai ɗan uwana wannan aya tana nuna mana haɗarin ban son zuciya menene son zuciya hawa Qur'ani ya ce fara'aita man yattakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm kai baka ga wanda ya mayar da ubangijinsa shine son zuciyarsa ba abinda ra'ayinka abinda zuciyarka ta kaya maka ta gaya maka ta kayata maka shi zaka dauka kana aiki da shi amma ba abin da ƙura'ani ya ce ma ba ba abin da ilimi ya ce ma ba ba abin da wa'azi ya ce ma kai ba babu halakakke irin wanda ya fifita son zuciyarsa akan shiryar Allah in kaga mutum yana sata son zuciyarsa ya bi zuciyar ce ta ta masa kayan wani idan kaga mutum yana ƙin sallah son zuciyarsa ya bi ita ta ce kar ka yi sallah idan ka ga mutum yana zaluntar wani a lokacin da yake zaluntar wani son zuciyarsa yake in ka ga yana shirka in ka ga yana bid'a wallahi son zuciyarsa yake in ka ga yana saba wa iyayensa son zuciyarsa yake in ka ga yana zina yana caca son zuciyarsa yake in ka ga yana barna son zuciyarsa yake man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah kai duk wanda ka gan shi a wutar jahannama ba abin da ya kai shi wutar jahannama illa son zuciya shi ne za ka ji wallahi wannan abin da ka faɗa son ranka ne son zuciyarka ce in an kama ɓarawo ana jifansa ana dukansa in an zo wuce sai a ce ya ya fi son zuciya in ya saci kuɗin gwamnati son zuciya ne ƙwarai kuwa malam ko ba haka ba ne? ƙwarai kuwa zuciyar ce za ta ce masa ɗebi kuɗin talakawa tatse su kwashe gina gida hau mota mai tsada audijar amarya ikaza wallahi in kaga mutum ya tsallake dukiyar da ba tasa ba kayan da ba nasa ba ya yaƙi zuciyarsa ne malam kudi ba wanda ba ya son hannu mai wa'azin nan wallahi ina bukatar su goba saboda ina da abun kashe su wallahi to amma ba yanda zan yi in naga wanda ba nawa ba dole in hakura ba zan yadda in kashe lahira ta akan gina son zuciyata amma ina so wallahi to a gaskiya ne ba boye boye tsakanina da kowa ko wanda mu tafi a haka keke da keke ya fi amma me yasa zan haƙura da wancan ƙazantar saboda Allah baya so to kai ma sai ka hakura duk wanda ya je fasa shagon wani ya ɗau kayan wani san zuciya ne saboda ba nashi bane da aka barayi barawo ku tare barawo barawo duk barawo da ya ɗauki kayan wani wallahi ku a duniya ba a maka a tare ba wallahi mala'iku sai sun yi maka a tare babu mugun barawo irin barawon gwamnati mutanen banza marasa kirki kenan marasa tausayi marasa jin kai a turo kudin mutane ku yi wa mutane aiki ku zauna ku rabe kudin nan ku kwashe kudin nan ku bulbul jajaye kamar tumatir matanku suna ta yawo a ƙasashen waje wallahi tallahi malam hajiya ina yana ki je ingila zan tafi ingila za ki tafi noma ya yi noma ya yi ya samu kudin matansu kamar tsuntsaye kullum suna yawo da 'ya'yansu su keta kudi su yi abin da suka ga dama saboda kurin mun dangwala musu ƙuri'a mun zaɓe su mun ce su taimake mu su mana kwalbace su ba mu ruwan sha su ba mu abinci su kawo mana magani asibiti sauƙaƙa mana rayuwa suka yi rubda ciki akan abin da aka ce sai mana aiki da shi na rantse da Allah satan Najeriya tun daga sama har ƙasa kuna ganin dai abin da ake faɗa yi dole a yi wa mutanen nan wa'azi su ji tsoron Allah sata ta yi yawa rayuwa ta yi kunci an ba da kuɗin gyaran asibiti an sace an ba da kuɗin gyaran hanya an sace kai ta shiga garuka birane ka ta ganin ba hanya yanzu ba irin birnin Kano ko daga Ingila aka ce ma Kano sai an daɗa duba amma in ka zo ka shiga Kano sai ka tarar da kamar daji ba hanyoyi a cikin unguwanni kwata shara datti kazanta tituna babu duk sun faffashe sun lalace in ka je wacce jihar ita ma haka in ka je wacce jihar ita kuma ba za a yi magana ba sai ka tambaya kudin nan da ake bayarwa ina kudin suke suna ta azurta kansu kuma ba sa su a faɗi shi yasa suke faɗa da malamai yayi kar a faɗi gaskiya na rantse da Allah wannan yanayin da talaka ya shiga wallahi satar da ake yi ta sababa ga rashin tausayi da rashin jin kai ga ƙarya makaretan mutane marasa son Allah ku taɓa ɗan maganganu ba ku yin aiki da shi kun yi alkawari za ku sauƙaƙa kun ƙi ku sauƙaƙa kun ce za a kawo kaza har yanzu ba a gani ba kuma da lalacewa ɗan Najeriya da Najeriya ma wai zuwa ya ce wai a Najeriya wai ana layin mai layi mu da muke da rijiyoyin mai rijiyoyi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba da mai arha da mai tsadar duk layi ba duk ƙasashen nan namu na afirka idan ka je wallahi ba a layi ba je kanan nijar kana tsallakawa za ga gidan mai kira ake ba kowa nijar yaushe ma nijar suka samu mana ka kasa gane daga ina matsalar take kowa ya sa son zuciya cuta gidan mai kaga gidan mai dafa mu abin da muka sani a Najeriya lokaci an san iya lokacin da ake wahalar mai shi ma sakaci ne na gwamnati ƙarshen shekara da wani amma yanzu layin mai ya zama gangan jiki ya zama jiki in kaga a daidai sahu a wani gidan mai sai ka irga guda wajen ɗari uku su kuma da shegen son arha dole sai sun bi to ya za su yi yasa abun hawa yake wahala yanzu a garin nan saboda duk suna layin mai ba wanda zai iya magana kamar ba gwamnati sun gama da mu suka yi ta ihu mu ɗauke su mu zaɓe su suka yi mata mana ƙarya muka je muka yi tabin layi muka zaɓe su suna ina yanzu muna kuka ba san ma muna kuka ba wallahi talaka talaka talaka bai san yancin kanshi ba ka yi ashar ka zagi uban wani ka zagi haddana ka uban ka yi duk rashin kirkin da za ka yi ka ce sai wani kuka yi ta faɗa aka yi ta zuga kuka yi rashin mutunci kuka zagi masu mutunci kuka yi duk abin da to gashi dai yanzu kun wace tsiyar ake yi. ka gaya mu wanda suka yi wahalar ma a gindin abin masu ma zagi suke yi ba samu ba ai ba za su waiwaice ku ba sai sun gama lodawa matansu sun loda kannan matansu sun loda sun cika sun cika sun cika sai dab da za a fara zaɓe za ku ga za a zo a fara wasu abubuwa ya sa malam duk wani tsari in dai ba na Allah ba ne to yana cike da san zuciya da rashin amana a cikinsa to ai tsarin ba na Allah ba ne tsarin bature ne a gwada bin tsarin Allah ma a gani ba zai yi ba ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ba wanda fi kowa mata irin wanda yake bin son zuciyarsa ba tare da shirya daga Allah ba abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa za mu tashi wa laqad wassalna lahum qawla la'allahum yatadhakkaruna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته